الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 24 ga watan zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 23 ga watan bakwai shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta sha uku wadda ake kiranta da suna albagadadiya darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon makama ta sha hudu قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الرابعة عشرة المكية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta sha hudu wadda ake kiranta da suna almakiya an danganta ta ne zuwa wato birnin makka wanda makka wato ita ce tushen dukkan wasu alkaryu na duniya don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da suna ummul qura wa kadhalika auhayna ilayka litunzira ummal qura wa man hawlaha haka al-harith ibn hammam al-harith ibn hammam ya yo hikaya ko mu ce ya hakaitu annahu qala shi yake faɗa na habtu min madinati salami li hijjati islami ya ce wata shekara wato na zabura daga madinatu salam wani birni ne ake yi masa wannan lakabi shine dai birnin bagdad ita ce madinatu salam domin assalam suna ne daga cikin sunayen korama ta dijila an gane ku sukan ce mata naharus salam ko kuma wadi salam don haka ita bagada da ake kiranta madinatu salam sai ya ce lihijjatil islam wato domin hajjin musulunci lafazin hijja shine wato min hajja ya hujju ka ce hajjan ko hijjan wa hijjatan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa walillahi alannasi hijjul baiti a wata kira'a hajjul baiti idan aka ce hajji shine nufatar ɗakin Allah mai alhurma wanda ke birnin makka an gane ko domin wato shine dawafi da sa'ayi wato da tsayuwa arafa ko kuma ka kirayi wato hajji da sunan qasdu makkatal mukarrama wal mashairal muqaddasa li ada'in nuski lillahi ta'ala nan ya danganta hajjin zuwa musulunci domin ita hajji ginshiki ne ɗaya daga cikin ginshikai biyar wato na musulunci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar da hadisin mahaifinsa umar lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu alaihi salam yake masa tambaya game da musulunci maza Allah ya zano masa ginshikansa guda biyar to shine sababin anan da ya danganta hajjin zuwa musulunci yace li hijjatil islam domin hajjin musulunci falamma qadaitu bi aunillahi tafasa wastabahatu tiba warrafasa ya ce lokacin da na cika attafasa wato ibadata ta hajji shine nisantar aske gashi da yanke farce har sai an kai lokacin da aka yi jifa na farko ran goma ga wata wanda bayan gama wannan jifa shine alhaji yakan samu attahallulul awwal an gane ko idan ya gama wannan jifa yanke farce da aske gashi da shafa turare da sanya ɗinkakken tufafi kaya na al'ada dukka waɗannan ababe sun halatta gare shi illa abu ɗaya ɗaya shine kusantar iyali idan yana da su sai an kai lokacin da ya yi ɗawaful ifada to waɗannan daina yanke farce da aske gashi shine ake kira attafas kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa thumma liyaqdu tafasahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq ubangiji ta'ala yace alhazzai wato su cika ibadarsu domin lafazin alqada'u a larabci yana daga cikin ma'anoninsa shine wato al-itmam cikawa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra gaya can kuma cikin suratul ahzab wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila dan haka mutumin da ya mutu ake cewa faqad qada ai atamma ajalahu to shine yace falamma qadaitu bi aunillahi tafafa lokacin da na cika ibadata ta hajji wato da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta ba ɗibawar rafasa, wato na halitta ma kaina a sababin halittawa da Ubangiji na yi mun, a ɗiba wato shafa turare warrafasa da kusantar iyali. Ma'anar arrafas asali a larauci shine alkabihu min alƙaun, mummunar faɗa kenan. to amma ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi kinaya da wannan lafazi akan kusantar iyali kamar yadda can yake faɗa uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisaikum to don haka shi ko duk wanda yake ya ɗau harama da hajji ko umra kusantar iyali baya halatta gare shi sai an kai lokacin da wato ya gama wannan ibada kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu to shine anan yace wastabahatu diba wato na halitta shafa turare warrafasa wato da kusantar iyali domin abubuwa ne biyu waɗanda ba sa halatta ga mai hajji ko mai umra sai an kai lokacin da ya cika wannan ibada domin waɗannan suna daga cikin mahazuratul ihram yace sadafa mausimul khaifi ma'amana saifi mausimul khaif wato gun taro na khaifin mumina khaif wani kwari ne a nan mina ana kiran shi khaifu mina shine yace mausimul khaifi wato gun taro na khaifu mina sadafa sai yayi dace da ma'amanar saifi wato tsananin zafi wanda yake na lokacin rani lafazin ma'aman shine wato shiddatul harri tsananin garji wanda yake na rana fastabhartu lid-darurati bima yaqi bima yaqi harra zahira yace fastabhartu wato sai nayi tattali da tanadi lid-darura wato domin abin da ya same ni na ban makawa bima yaqi harra zahira wato game da abin da zai kare ni da kuna ta ƙarshen rana bi ma yaki da abin da zai kare ni harra zahira wato zafi kuna wadda take ta ƙarshen rana idan aka ce al-zahira shine garji wanda yake na rana lokacin da ta kai tsakiya zafi ya tsananta shi yasa sallar da ake sallata a wannan lokaci ta samu suna az-zuhr الظهر من الظهيرة ne sai ya ce fa bainama ana ta hata zirafin ma'arufkatin zirafin yayin da nake ƙarƙashin wato wata khaima ma'arufkatin tare da abokan tafiya zirafin waɗanda suke kyawawa masu hankali lafazin ziraf jam'i ne na zarif idan aka ce zarif kyakkyawa wanda yake mai cikakken hankali shine ya ce bainama ana yayin da nake ta hata zirafin wato ƙarƙashin wata haima an gane ko haima shine daki wanda ake yi da jemammiyar fata a wancan lokaci ko ma mu ce har ma a yau wannan akan yi shi da tanti shine leda wanda shine dai a takaice idan ka dawo a hausa ka kiraye shi da suna bukka an gane ko kamar ɗan ɗaki na hakki da ake yi to a wancan lokaci akan yi shi na shemammiyar fata kamar yadda a yau akan yi shi na tantuna shi na can ubangiji ta'ala yake faɗa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'anikum wa yawma iqamatikum wanda kasancewar wannan dan daki ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayansa zaka linke shi ka sanya shi cikin jaka ka goya a baya duk inda kake kana cikin tafiya in kwana ya kama ka cikin 'yan mintuna an kafa daki to shine ake kiran shi khaima jam'unsa shine khiyam kuma anan shine ma'anar wato diraf shine yace fa bainama ana ta haka dirafin yayin da nake karkashin wata khaima ma'arufqatin tare da abokan tafiya zirafin waɗanda suke masu hankali wa qad hamiya wa disul hasba wato yake cewa tabbas tanda an gane ko wa qad hamiya wa isul hasba yace tanda ta tsakonkwani yace hakika ta zafafa wa is suna ne daga cikin sunayen tanda tanda shine wato ɗakin da ake kasa ake gasa burodi ko kuma mu ce irin wadda ake toya waina shine at-tannur kenan an gane shine ake kira fur kenan ɗan ɗaki inda ake gasa gurasa shine yace wa qad hamiya wa isul hasba'i tanda ta tsakonkwani yace hakika wato ta zafafa wannan dai duka kinaya ce game da wato tsananin zafi a wannan lokaci da ya kasance a wannan lokaci sai ya ce wa a'ashal hajiru ainal hirba wato garjin rana ya sanya dindimi ga idaniyar hawainiya wa a'ashal hajiru garjin rana ya sanya dindimi ainal hirba wato ga idanun hawainiya idh hajama alaina shaykhun mutasa'siun yatluhu fatan mutara'riun yace sai ga maka wani dattijo ya mamai mutasa'siun wanda yake mai tafiya duku-duku idan aka ce ta sa'a kenan ya yi tafiya wadda take duku-duku wanda wato yake kusantar da takinsa irin dai tafiya ta dattijo wanda shekaru suka tura kamar yadda yaro karami yake yin tanta to haka idan mutum ya zama dattijo tafiyar shi tana komawa kamar yadda yake lokacin yana yaro shine ake kira at-tasasu'u shi ne ya ce idha hajama alaina shaykhun mutasa'asiun ya ce sai wani dattijo jawab wanda tafiyarsa duku-duku ce wato sai ya mamaye mu ya tuluhu fatan mutara'ri'un wani matashi wanda yake mai kazar-kazar wato na biye da shi fasallama shaykhu taslima adibin aribin wannan dattijo sai ya yi mana sallama sallama irin ta malamin adam ari wanda yake mai kaifin hankali wahawara muhawara ta garibin la garibin wato ya maida mana zance irin maida zance na makusaci ba bako ba an gane ko ya maida zance irin zance wanda yake na makusaci ba bako ba kasan shi bako ba shi da sakewa fa'o ujibna bima nasara min sim'ihi wa ajibna minin bisa'ihi qabla bas'ihi wato sai aka ƙayatar da mu aka ba mu mamaki game da abin da ya ɗaiɗaita ya watsa min sim'ihi daga cikin zirinsa idan aka ce sim shine zare wanda ake shirya tsakiya a cikinsa domin idan an tsinke wannan zare 'ya'yan tsakiya yaya za su kasance gaba ɗayansu za su watsi to a nan kinaya ce yake wai game da kyakkyawan zancensa wanda ya watsa a cikinsu shine ya ce fa'u'u jibna sai aka sanya mu mamaki aka ba mu mamaki bima nasara game da abin da ya watsa ya ɗaiɗaita min sindihi daga cikin zirinsa wa ajibna wato muka yi mamaki minin bisaɗihi game da sakewarsa ƙabla basɗihi kafin mu shimfiɗa masa fuska kawai da ya zo ma kamar ma da kamar kamar man kamar ma da man ɗan gari ne kamar ma tare ake da shi babu wani abu na bakunta tare da shi kasan idan mutum ya zo gunda ba a san shi ba to yakan dan kame har a ba shi dama to shi da ya zo ma kawai a cikin sakewa da walwala yake shi ne ya ce wa ajibna sai muka yi mamaki minin bisa'ihi game da sakewarsa ƙabla bas'ihi kafin shimfiɗa masa fuska wa ƙulna lahu sai muka ce da shi ma'anta menene sifofinka nan ba ana tambaya game da ainihinsa inda shi ne ake tambaya da da man za a zo a ce man anta an gane ku domin ita man ta kunu lil wa ma ta kunu li ghairil kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa an gane ko kamar yadda wannan shine asali a larabci man akan yi amfani da ita ga wanda ke hankalta ma akan yi amfani da ita game da wanda baya hankaltar abin da ake faɗa masa amma duk da cewa wani lokaci makin takan zo a matsayin man kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fankihu ma qabala kum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ma qabalakum ai man qabalakum kuma kamar yadda ita ma mankin takan zo wato li ghairil aqil kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba الشاهد أنا اللي يتي ومنهم من يمشي على بطنه kaga kenan man yamshi ala batnihi akwai maciji akwai tsutsa kuma an yi amfani da lafazin man wa minhum man yamshi ala rijlain akwai dan adam kuma akwai tsuntsu wa minhum man yamshi ala arba kenan kasa'ir dawa shine sai yace ma anta wai menene sifofinka kai wa kaifa walashta ta yaya wato ka kutso ka shigo gunmu wa masta'abanta ba tare da ka nemi izini ba lafazin walajta minal wuluji ne walija yaliju wulujan ga ya can ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha ga ya can kuma am hasibtum an am hasibtum an tutraku walamma ya alami Allahu alladhina jahadu minkum wala rasulihi wala almu'minina walija shine yace wa kaifa walajta ta yaya ka kutso ka shigo gunmu wa masta'azanta ba tare da ka nemi izini ba faƙala sai ya faɗa sai ya ce amma ana fa'afi ya ce ya ku jama'a kusan da cewa ni dai mabaraci ne an gane ko ni dai mabaraci ne lafazin afin mufrad ne jam'unsa shine ufa kar mu manta ya gabata a darasi na shekaran jiya a cikin bangon dutse ita ce ya muhuyiya an gane ko me yake faɗa yake cewa Allahumma ya muhuyiyar rufati wa ya dafi al'afati wa ya waƙiyar makafati ويا كريم المكافات ويا موئل الأفات ويا ولي العفو والمؤافات الشاهد ويا موئل الأفات الأفا جمعي نينا آف مبراتي كنا shine yace amma ana yace kusan da cewa ni dai fa'afin mabaraci ne almajiri ya taɓa neman izini idan zai shigo gida kai tsaye kawai bara zai kama wa ɗalibu isafi ya ce kuma ni mai neman taimako ne da agaji kar mu manta lafazin isafi ya gabata tun a cikin mukaddima falamma lam yusif bil iqalati wala a afa min al maqala an gane ko idan aka ce al isaf taimakawa domin biya ma mutum bukatarsa don haka motar ɗaukan marar lafiya ambulance ake kiranta isaf shine ya ce wa ɗalibu is'afin ya ce ni mai neman taimako ne da agaji wasirro durri gairu kafin ya ce ɓoyayyen kuncina asirin kuncina ya ce gairu kafin ba a ɓoye ba fa yake a fili yake duk wanda ya kalle ni ya san ina cikin yanayi na kunci kuma ni mabukaci ne game da taimakon masu taimakawa wannazaru ilayya shafi'un li kafin yace kallona yace shine matsayin mai ceto na abun jama'a kuma ya wadace ni ba sai na ce ba ga bukata ta duk wanda ya kalle ni ya san ni mabukaci ne yace wannazaru ilayya wato kallona shafi'un li shine mai ceto na abun jama'a game da neman taimako kafin kuma ya wadace ni ba sai na fito na faɗa ba ka ji irin salo wanda yake na wayo da dabara sai ya ce wa ammalin siyabul ladhi alika bihi lirtiyahu fama huwa bi ujab yace ku san da cewa sulalowa da nayi zuwa gunku alladhi alika bihi lirtiyahu wanda wato shakka ta ratayu da shi fama huwa bi ujabin ba wani abun mamaki ba ne lafazin alinsiyab shi ma ya gabata tun a cikin makama ta farko a san'aniya shine ya ce hattanta ha'ila magarati fansaba fiha ala gararati lafazin insiyab asali shine wato tafiya irin ta maciji lokacin da zai shiga rami sulalawa yake shiga shine in saba yan sabu in siyaban shine yace wa amma linsiyabul ladhi alika bihi lirtiya kusan da cewa sulalowa da nayi zuwa gunku alladhi alika bihi lirtiya wanda shakka da kokonto game da lamarina ya ratayu da shi fama huwa bi ujab yace ba abin mamaki bane izma alal kurama'i min hijabi domin abu wanda yake sananne su mutanen kwarai masu kyauta masu taimakawa ba su da wani shamaki tsawon yini da dare in dai mutane ne waɗanda suke alkurama masu kyauta masu taimako ƙofar su a buɗe take ba ta da wani shamaki an gane ko izma alal kurama min hijabi domin su mutanen kwarai masu kyauta masu taimako ba su da min hijabin wani shamaki wanda zai tsare mutum idan ya zo neman taimako cewa sai an ya biyo ta kan wani ko kuma sai an ba shi izinin shigowa kai tsaye shigowa yake ya faɗi bukatarsa kuma a taimaka masa lafazin alkurama jami'i ne na kare fasa alnahu sai muka tambaye shi muka ce masa annahata da ilaina wa bima wa bima stadalla alaina muka ce masa annahata da ilaina wato wai ta yaya aka yi ya shiryu zuwa gare mu walima kuma da wani abu ne istadalla alaina ya yi jagora akan isowa gunmu tambayar shi suke wai ta yaya aka yi ya san su har ya zo gunsu fasa'alina sai muka tambaye shi annahata da ilaina ta yaya aka yi ya shiryu zuwa gare mu wa bi mastadalla alaina da wani abu ne ya yi jagora har ya zo gunmu faƙala sai ya ce da su inna lil karami nashran tanummu bihi nafahatuhu wa turshidu ila raudihi fawhatuhu yace inna lil karami yace kai jama'a kusan da cewa fa inna lil karami nashran ita kyauta wato tana da wani ƙanshi wanda na fahatuhu tashin ƙanshin ta bihi shi ke ba da labari game da ita inna lil karami nashran lalle shi karamci ma'ana kyauta tana da wani ƙanshi wanda na fahatuhu tashin ƙanshin ta bihi ita ke ba da labari game da shi lafazin tanumu minan namima ne idan aka ce namima shine ka ɗauki zancen wani ka kai ma wani domin bata alaƙar da take tsakaninsu an gane ko naƙalu da hadisi ila gairihi an gane ko mutum ya ɗau zancen wani ya kai ma wani ala wajihil ihsan a bisa huska ta ɓata alaƙar da take tsakaninsu wannan shine ake kira annamimanci an gane ku kenan anan ya ɗauki lafazin ya yi amfani da shi akan ba da labari shi ne ya ce tanummu bihi na fahatuhu tashin ƙanshinsa wato shi ne yake ba da labari game da shi duk wani mutum wanda yake mai karamci a cikin jama'a sananne ne ba ɓoyayye ba ne duk inda kai ka samu labarinsa ya ce wa turshidu ila raudihi fauhatuhu wato tashin ƙanshin wato shine ke shiryar da jama'a mabukata ila raudihi zuwa dausayinsa lafazin na fahat da fauhat gaba ɗayansu tashin ƙanshi ma'ana tashin ƙanshi ya ce don haka fastadlaltu bi ta'arruji arfikun ya ce sai na yi jagora wato da tashin ƙanshin turarenku ala taballuji urfikum wato a bisa bayyanar urfikum wato shine alkhairinku lafazin ta'arruj shi ma tashin ƙanshi ne daidai yake da nafahat da kuma fauhat duka ma'anarsa shine tashin ƙanshi arf shi kuma suna ne na turare ka ce masa ɗin ko ka ce masa arf ga littafi sananne a fanni na sarf shazal arf fi fannin sarf an gane ko shine yace fasta dilaltu sai na yi jagora bi ta'arruji arfikum wato da tashin ƙanshin turarenku ala taballuji urfikum a bisa bayyanar urfikum shine wato alkhairunku kyauta da taimakawa da kuke ma jama'a lafazin urf daidai yake da al-ma'ruf al-ma'ruf shine wato abu wanda yake sananne yana daga cikin kenan ma'anar al-ma'ruf shine kyauta sai ya ce wa basharani tabawu'u randikum wato tashin kanshin turarenku wanda ake kiran shi da suna rand wa basharani shine ya bani albishir bi husnil munqalabi min indikum wato da kyakkyawar majuya daga gunku lafazin tabawu shi ma tashin kanshi a nan kusan kalma hudu muka samu wadda dukkan kowace ma'anarta shine tashin kanshi an gane ko farko kenan nafha wanda jam'insa shine nafahat na biyu shine fauha na uku at-ta'arruj na hudu shine kuma at-tabawwu shine yace tabawwu randikum tashin kanshi na turarenku rand wani nau'i ne daga cikin turaruka wanda ya kai matuka a wajen kanshi kamar yadda imru'ul qais a cikin waƙarsa fitariki ilal bizantiya yake siffanta wasu 'yan mata yadda suke tashin kanshi game da turarensu shine yake cewa warihu sana fi hukatin himyariyatin tukhassu bi mafrukin minal miski azfara wa bana wa uluwiyan minal hindi zakiya warandan walubna walƙiba al-muqattara yace wa bana wa ulwiyan min al-hindi zakiya warandan walubna walƙiba al-muqattara wannan duka nau'ika ne na turare shine yace bi husnil munqalabi wato da kyakkyawar majuya min indikum wato daga gunku fastakbarnahu hina idhin alluba allubanatihi linatakaffala bi i'anatihi yace sai muka nemi labarinsa a wannan lokaci game da bukatarsa don mu lamunce game da taimaka masa fastakhbarnahu muka nemi labarinsa an lubanatihi game da bukatarsa idan aka ce lubana shine haja bukata jam'unsa shine lubanat kamar dai yadda yake faɗa a cikin wannan waka fi dariki ilal bizantiya wadda farkonta shine samalaka shauqun ba'da ma kana aksara wa hallat sulaima badulu qawwin fa arara to a cikin ta yake cewa taqabba'a asbabul lubanati wal hawa ashiya tajawazna hamata wa shayzara taqabba'a asbabul lubanati wal hawa wa تقطع أسباب اللبانات والهوى عشية تجاوزنا حماتا وشيزرا لبانات كنن بقاتو كنن shine yace allubanatihi game da buƙatarsa li na takaffala don mu lamunce bi i'anatihi game da taimaka masa faƙala sai ya faɗa ya ce inna li ma'araban ya ce jama'a kusan da cewa ni dai ina da wata bukata tawa wali fataya maƙulaban shi ko wannan yaro nawa shi ma yana da abin nemansa abin gurinsa shi aka tambaya amma a nan da ya faɗi bukatarsa sai ce to wannan yaro shi ma fa yana da abin nemansa lafazin ma'araf shine wato bukata kenan an gane kuka ce ma'araf wannan ko ka ce irba an gane ku in aka ce al'irba bukata ma'arab jam'in ma'arab shine can ma'arib kamar yadda ya ce hiya asaya a tawakka'u alaiha wa a hushu biha ala ganami waliya fiha ma'aribu ukra shi kuma irba ga ya can gairu ulil irbati shine ya ce inna li ma'araban ya ce lalle ni kam ina da wata bukata tawa wali fataya matlaban wannan yaro nawa shi ma yana da abin nemansa abin gurinsa wanda yake buƙatar a taimaka masa faƙulna lahu sai muka ce da shi kilal maramai ne sayi ƙuba dukkan waɗannan ababi biyu da kuke nema kuke buƙata sayi ƙuba da sannu za a biya muku wakila kuma kuma kowa daga cikin kowanne daga cikin ku sau ruba da sannu zai gamsu da irin taimakon da za mu yi masa taimakawar da za mu yi masa walakin da kubran kubra sai dai wato babba ya fara babba ya gabato kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisi kabbir kabbir ma'ana kenan babba ya fara shine suka ce walakin da kubra walakin da kubran kubra sani dai wato babba shi zai fara faƙala ajal sai ya ce ƙwarai da gaske kwa waman da hassama algubra rantsuwa nake da ubangijin da ya shimfiɗa wato ƙasai bakwai lafazin algubur jam'i ne na gabra gabra suna ne daga cikin sunayen ƙasa shine ya ce waman da hassaba algubra rantsuwa nake da ubangijin da ya shimfiɗa wato ƙasai bakwai ga ya can والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس كوكما غايتن دي والأرض بعد ذلك دحاها cikin suratul naziat wal arda ba'da zalika dahaha thumma wasaba lil maqali sannan sai ya zabura domin fada kalmun shaɗi min al'iƙali tamkar wanda aka kunce shi daga cikin dabaibai al'iƙal shi ne wato dabaibai an gane ko wanda ake ɗaure dabba kamar yadda a can hadisi wanda abubakar allah ƙara masa yadda lokacin da ya jajirce ya ɗaura ɗamara ta yaƙi domin yaƙar waɗanda suka hana zakka abubakar Allah ya kara masa yadda yake rantsuwa da ubangijinsa yake cewa wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam laqataltuhum ala man'ihi yace wallahi inda jama'ar nan yace za su hana ni da baibayi wanda ake daure raƙumi na zakka da shi wanda ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bayarwa ka zo da raƙumi ka zo da dabaibayin da za a ɗaure shi ya ce wallahi laƙataltuhum ala man'ihi tabbas ya ce zan yaƙe su a kan rashin zawwa da dabaibayi to an ce wannan ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro wanda ya zo da raƙumin zakka bai zo da dabaibayi za a yaƙe shi to ina ga wanda kwata-kwata bai zo da raƙumin ba shine ake kiran shi iqal wanda wani malaminmu daga cikin malaman da suka karantar da mu a jami'ar madina yake ba mu kissar asalin shi wannan ikali da suke dorawa a kai wanda ake kiran shi a hausa makawuya wanda mutum zai sanya hirami sai ya dora shi a kai ya ce asali uwayensu da kakanninsu larabawa tun can idan mutum ya haura kuminsa da waibayin sai ya dora shi a kai duk inda ya sauka sai ya ɗauko sai ya ɗaure to shine aka wayi gari a yau ya zamanto kayan ado shine a gargaliya suke cewa igali kenan an gane ku shine anan yace kalmun shadi min al iqali tamkar wanda aka kunce shi wato da game da dabaibayi kamar wanda aka kunce shi wato min al iqali wato daga cikin dabaibayi wa an shada sai ya sabu waka in nimru'un ubji abi ba'dal waja wa ta'abi wa shuqqati shasi'atun yaqsuru annaha khababi wa mama'i khardalatun madabu'atun min dhahabi fahilati munsaddatun wa hayrati tal'abu bi إن ارتحلت راجلا خفت دواء العقب وإن تخلبت عن الرفقات ضاق مذهبي فزفرتي في صعود وأبرتي في صببي وأنتم منتجأ الراجي ومرمى طلبي لوحاكم منحلة ولا انهلال السهب وجاركم في حرمي ووفركم في حربي ما لاذ مرتاء بكم فخافنا بن وبي ولست در آمل حباءكم فما بي فنعاطفوا في قصتي وأحسنوا منقلبي فلو بلوتم عيشتي في مطعمي ومشربي لا ساءكم ضر الذي أسلمني للكربي ولو خبرتم حسبي وناسبي ومذهبي وما حوت معرفتي من العلوم النخبي لا معترت لا معترتكم شبهة في أن دائي أدبي فليت أني لم أكن أرديت صدي لأدبي فقد دهاني شومه وعقني فيه أبي sai ya ce inni mur'un ya ce ni ne mutum ne ugudi abi wanda aka hallakar mun da taguwata ba'adal waja bayan falfaci da ya same ni wata abi wato da gajiya alwaja kar mu manta ya gabata shine falfaci wanda rashin lafiya ce wadda take samun dugadigan mutumin da ke tafiya ba takalma sai ya ce wa shukkati wato bulagurona ko ka ce wa shukkati tafiya ta shasi'atun mai nisa ce ga ya can cikin suratun tauba laukana araban ƙariban wa safaran ƙasidan lattaba uk walakin ba'udat alaihi mushukka ubangiji ta'ala yana ba mu labari game da munafikai waɗanda suka tuge suka ƙi fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin tabuka shine ubangiji ta'ala ya ce laukana aradan qariban da a ce wato wata ganima ce makusaciya wadda farautar bushiya ce ba tare da wahala ba za a samu wa safaran kasidan da a ce wannan bulaguro naka ya kasance bulaguro ne wanda yake matsakaici lattaba uka ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata lalle ne waɗannan mutane da sun bi ka domin makwaɗaita ne ba dan Allah ba suke yi ya ce walakin ba'udat alaihi mushukka sani dai bulaguran ne wato yayi nisa ga barinsu walakin ba'udata alaihi mushukka bulaguran ne yayi nisa domin tabuka tsakaninta da madina tafiya ce wajen kilo 700 da yan kai ga karancin abun hawa ga karancin guzuri kuma ga lokaci ne lokaci ne wanda yake na zafi a shahid dai idan aka ce a shukka shine bulaguro shine yace wa shukkati yace bulaguro na shasi'atun yace mai nisa ne ya tsoro an haka babi ya ce sassakata ba ta iya yinsa idan aka ce habab shine sassaka wa ma iya kardalatu ya ce babu daidai da ƙwayar komayya tare da ni na guziri ƙwayar komayya babu idan ka ce kardala ka ce ƙwayar komayya ko ka ce ƙwayar gadagi gadagi ciyawa ce an gane ko tana da 'ya'ya waɗanda suke kankana wanda sun kai matuka a wajen kankanta shi yasa ubangiji ta'ala yake sanya misali a can yake cewa wana ba'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsu fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bi wa kafa bina hasibin kuma haka a can ya bunayya innaha in taku mithqala mithqalu habatin من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله شيء يجي وما معي خردلة yace babu daidai da ƙwayar gadagi tare da ni ayar haka ce ya bunayya innaha in taku misqalu habbatin ko yawa sai ya ce wa mama'i babu tare da ni kardalatu ya ce daidai da ƙwayar gadagi ko kuma ka ce daidai da ƙwayar komayya madabu'atun wadda take abin kerawa min zahabi wato na zinari ma'ana kuɗi inda kuɗi ne ya ce babu taro ko tanga a gona ko ka ce babu kwabo babu sisi ko kwabo an gane babu kwabo ko sisi domin shi sisi shi yake gaba da kwabo kwabo shi kuma wannan an gane ko shi kuma sisi kenan sile yana gaba da shi kenan akan kuɗi wanda yake naira shine kenan mutumin da babu komai abunsa kwata-kwata yakan ce babu kwabo ko sisi a gona kamar yadda anan muke cewa babu taro ko tanga an gane ko babu taro ko tanga ko kuma ko tamma ɗaya ba ne shine ya ce maɗabu'atun abin ƙerawa min zahabi wato na zinari sai ya ce fahilati don haka wayona da dabara ta mun saddatun gaba ɗaya ya toshe wa hairati kuma ɗimuwa ta tal'abubi wato sai wargi take da ni inir ta halittu ragilan in har na ce labtawa zan yi na tafi zuwa garin murajilan a ƙafa ya ce khiftu da wa'ib adabi ya ce ina jin tsoron ababen da za su kai ni zuwa ga hallaka khiftu da wa'il adabi zan ji tsoron ababen da za su kai ni zuwa ga hallaka lafazin rajil mufrad ne jam'unsa shine rajulun an gane ko ko ka ce rijal kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا غايتن كما وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق راجل كينان دنقفا شين سيتي وإن تخلفت ya ce in ku na yi jinkiri anin rufkati gabarin abokan tafiya su ne ayari baka mazhabi ya ce matafiya ta za ta yi kunci ba zan iya kai kaina garinmu ba ya ce don haka jama'a ya ce fazafrati ya ce huci na fi su'udin yana cikin hauhawa wa abrati hawaye na fi sababin yana cikin kwarara kar mu manta zafara ya gabata fa zafara zafaratal qaizi wa kada yatamayyazu min al gaizi tun a cikin makama ta farko sai yace wa antum kuka ku ne muntaja'ur raji makiyaya ta duk wani mai kauna mai fatan a taimaka masa wa marma talabi ku ne masamar dukkan wani abin nema abinda mutum yake buri abun ku za a samu luhakumu ya ce kyautukanku mun hallatun wato mai kwarara ce walan hilalar suhubi wane kwarara ta girgije luhakumu wato kyautar ku idan aka ce alluha ita ce kyauta luhakumu ya ce kyautukanku mun hallatun wato mai kwarara ce walan hilalar suhubi wane kwararar girgije ma'ana girgije ma ta fi shi kwarara asuhub jam'i ne na sahab wa jarukum makwabcinku fi haramin yana cikin tsaro da kariya wa wafrukum dukiyarku wato fi haramin tana cikin yakewa kowa zawa yake yawarta kowa zawa yake ya husga shine yace wa jarukum makwabcinku fi haramin yana cikin tsaro da kariya ba kwa barin wani ya taba shi an gane ko duk wani abu wanda zai tsangwame shi to ba kwa yadda ya iso gare shi fi haramin yana cikin tsaro da kariya wa wafrukum dukiyarku da kuka tara fi haramin tana cikin yaƙi ma'ana kowa zauwa yake ya waska mala da murtahun biku duk wani razananne an gane ko wanda masibun zamani kunci da talauci da matsaloli suka firgitar da shi suka razanar da shi ma lazabi kun bai taɓa fakewa da ku fakafa ya ji tsoron naban nuwabi hira wato ta masifin zamani nab shine wannan haƙori wanda yake mai tsini jam'unsa shine anyab annuwar jam'i ne na na'iba na'iba musibar zamani kenan musiba shine yace mala zamurta'u duk wani razananne wanda matsaloli suka yawaita suka firgitar da shi suka fitar da shi daga cikin hayyacinsa bai taba fakewa bikum da ku fahafa ya ji tsoron naban nuwali wato hira ta musibin zamani walastadarra amilun hiba'akum amilun wato mai guri mai fatan ya samu bai taɓa neman tsiyayar bubbugar hiba'akum kyautar ku fa ma hubi ba a yi masa kyauta ba amilun duk wani mai guri mai fatan a taimaka masa walastadarra bai taɓa neman bubbugar hiba'akum kyautar ku fa ma hubi ba a yi masa kyauta ba yace fa na afifu don haka ya ku jama'a ku tafsasa fi kissaci game da labari na da na baku wa ahsinu munqalabi ku kyautata majuyata falau balautum ishati inda a ce kun jarraba yadda rayuwata take fi maba'ani game da abinci na wa mashrabi da abin sha na la sa'akum durri da kunci na allabi wanda aslama ni ya miƙa ni lil kurabi ga duk wasu bakkan ciki la sa'akum da ya bakanta muku zuciya lafazin kurab jam'i ne na karab sai ya ce walau kabartum inda a ce wato kun sani kun jarraba hasabi wato darajata wa nasabi da dangantata wa mazhabi da da nake bi wa ma hawat ma'arifati da abinda sani na ya tarar da shi min al'ulumin nukhari na fanni fanni na ilimi wanda yake zababbe yace lama ataratkum shubahatun da wata shubha bata bujuro muku ba fi anna da'i adabi cewa cutata ainihin cutata dai shine wato ilimin adabi an gane ko shine ya canfa shi shine shi umcin shi shine ya jefa shi cikin wannan kunci saboda wasu a wancan lokaci sun canfa shi ya ce wa ma hawat ma'arifati da abin da sani na ya taras min ulumin nukhali wato na fanni fanni na ilimi an nukhali waɗanda suke zaba ba lafazin an nukhab jam'i ne na nukhba ga yacin littafi na fanni na ilimin hadisi wanda ibnu hajar al'askalani Allah ya ji kansa ya wallafa shi ne nukubatul fikar nukubatul fikar sun yi ce falaita anni ya ce ina ma a ce ni lam akun ban zamanto ba urdi'tu an shayar da ni sadiyal adabi wato hantsa ta ilimin adab ina ma a ce ba a shayar da ni ba ya ce faƙad da hani shi'umuhu shi'umcinsa wato shine ya hallakar da ni wa aqtani fihi abi yace mahaifina ma sai da ya kyamace ni saboda shi wa aqtani fihi abi mahaifina ma ya kini ya kyamace ni saboda shi fa qulna lahu sai muka ce da shi amma anta sanidi kai faqad sarrahat abiyatuka bi faqatika tabbas baitukanka sun bayyana game da talaucinka an gane ko amma anta suka ce sanidi kai faƙad sarrahat abiyatuka bi faqatika wato tabbas baitukanka wannan wanda ka zo da su sun bayyana bi faqatika game da talaucinka da yanayin da kake cikin kunci faqa shine talauci kenan wa adabi naqatika da hallakar taguwarka wa sanudi kama yuwassiluka ila baladika suka ce da sannu za mu ɗora ka bayan raƙumin da zai sadar da kai zuwa garinka fama ma'arabatu waladika to shi ɗan naka da kace shi ma yana da wani abin nemansa abin gurinsa shi ne ne bukatarsa fama ma'arrabatu waladika mice ce buƙatar ɗanka faƙala lahu sai ya ce da shi kum ya bunayya kama kama abuka yace yaro tashi kamar yadda mahaifinka kamar yadda mahaifinka ya tashi wa fuhu bima fi nafsika la fuddahuka bayyana abin da ke cikin zuciyarka gaba ɗaya kar ka ɓoye la fudda fika la fudda fuka kar Allah ya sa bakinka yayi wulgago an gane ko la fudda fuka kar Allah ya sa bakinka yayi wulgago ma'ana faɗi duk abin da yake cikin zuciyarka shine yace kum ya bunayya yace ya kai ɗana tashi kama kama abuka kamar yadda mahaifinka ya tashi ya tsaya ya faɗi bukatunsa wa fuhubi ma fi nafsika bayyana abin da ke cikin zuciyarka gaba ɗaya la fudda kar Allah ya sa bakinka ya yi wulgagun in aka ce wulgagun shine wato zubewar haƙora sai ya ce fanahaba nuhubal batali fanahaba nuhubal batali lilbirazi wato sai ya zabura irin zabura ta sadauki lilbirazi domin fito na fito a fagen daga albadal sadauki jam'unsa shine abban fanahaba sai ya zabura nuhudal baqali irin zabura ta sadauki lilbirazi domin fito na fito a fagen daga wa aslata lisanan kal'ababil juraz kal'ababil juraz wa aslata lisanan kal'ababil juraz wato sai ya zaro wani harshensa yadda ka san kansakali ce da jini na wuce idan aka ce al'ababul juraz wanda sai ya sare abu ya wuce sannan jini ya fi biyo baya shi ne ce kal'ababi kamar kansakali takobi kenan aljuraz wanda yake mai zartuwa da gaggawa wa'an sha'a ya kulu ya saku waƙa yana mai faɗa ya sadatan fil ma'ali lahum mabanin mashida wa man idhana baqabun qamu bi daf'il makida ومن يهون عليهم بذل الكنوز العتيدا أريد منكم شواء وجردقا وأسيدا فإن غلا فرقاكم به فإن غلا فرقاكم به توار الشهيدا أو لم يكن ذا ولا ذا فشبعة من فريدا فإن تأذرن ضرا فأجوة ونهيدا فأهدروا ما تسنى ولو شزا من قديدا وروجوه فنفسي لما يروج مريدا والزاد لا بد منه لرحلة لبعيدا وأنتم خير رهد تدعون عند الشديدا أيديكم كل يوم لها أياد جديدة وراهكم وصلات شمل الصلات المفيدة وبغيتي في مطاوي ما ترفدون زهيدا وفي أجر وعقبى تنفيس كرب حميدا ولي نتائج فكر يفضحن كل قصيدة yace ya sadatan yace ya ku shugabanni fil ma'ali game da dukkan wasu al'amurra maɗaukaka lahum mabani jama'ar da suke da gine-gine mashida waɗanda suke masu tsawo ma'ana duwan fanni duwan sha duwan abu wanda yake na daraja to su ne a gaba yace lahum mabani waɗanda suke da gine-gine lafazin mabanin jam'i ne na mabna mashida waɗanda suke masu tsawo ma'ana duk wani matsayi na daraja sun tarar da shi ga can aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ga can kuma wake cewa faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'irin mu'abbalatin wa qasrin mashid shine yace lahum mabani wato waɗanda suke da gine-gine mashida waɗanda suke masu tsawon gaske sai yace wa man yace ya waɗanda su ne idana ba idan wani babban al'amari ya- na musibar zamani ya samu mutum ƙamu su ne za su tashi su jajirce su tsaya tsayin daka bi dafi ilmakida game da ije masa wannan wato kaidi na zamani wa man yahunu alaihim ya wanda su ne jama'ar da bazlul kunuzi wato kyauta da taskoki na dukiya al'atida wadda take halartacciya yahunu alaihim yake sauƙaƙa a gunsu an gane ku taska ta dukiya wadda take halartacciya wadda gata a hannu ba wadda ake jiran zauwarta ba abu ne mai sauƙi na su ɗauka su baka idan aka ce atiji shine halartacce ma yalfihu min qawlin illa ladaihi raqibun atid sai ya ce uridu minkum shiwa'an kaji hali na yara kenan uridu minkum shiwa'an yace ni balango nake so ku ban nama nake so balango ma'ana gasasshen nama an gane ko shine yace uridu minkum shiwa'an ina son ku bani nama wanda yake balango wa jardakan wato da gurasa wa asida wato da abincin da ake kiran shi da suna asida a nan ba mu da shi an gane ko wanda kasancewar wato wata 'yar gurasa ce ake yi maras kauri sannan kuma sai a zo sai a lullube ta da nama shine dai kamar dai mu kuma kwatancin sandwich da ake yi a tsaga biredi sannan sai a cusa nama a cikin shi shine su nau'in shine suke kiran shi asila an gane ko shine yace uridu minkum shiwa'an gasasshen nama nake so a gunku ku bani wa jardakan da gurasa wa asida wato da asida fa in gala in ku abin da na nema ya yi- ya tsadada to fa ruƙaƙun ya ce ku bani ruƙaƙun shine honkasu an gane ko fanke bihi tuwara shahida wato wanda ake lullube shi da nama shi ma an gane ko shine honkasu shine ake kira da ruƙaƙ fanke kenan shine yace fa ruqaqun kubani fanki ko kace fankasu bihi tuwara shahida wanda ake lullube shi da nama aw lam yakun za wala za an gane ko idan aka ce a shahida shine nama wanda yake na tinkiya ko kuma na kifi ko kuma na kaji idan an yi hankasin da shi ake gamawa yace aw lam yakun za wala za in har ba wannan da na tambaya wala za ko wancan da ya gabata na cewa shiwa'an wa jarrakan wa asila ya ce fashaba'atun min sarida ko kuma ka ce fashaba'atun to a bani abin da zai kosar min da ciki na min sarida wato na marar tuwo ko kuma ka ce gurasa shi ma dai sarida nau'i ne na abincin su anan muna kiran shi da cewa marar tuwo amma nau'i ne dai wanda yake na gurasa shine yace fashaba'atun koshi ɗaya tak nake bukata min sarida wato na gurasa fa'in ta'azzar na ɗurran in ku gaba ɗaya abin da na nema sun wuyata a gunku fa ajwatu ya ce a bani da bino wani hida wato da nono kindirmu shine suke kiran shi zubadi kenan wanda nono ne bayan an ɗan kada wannan an ɗan tsumama shi kenan yayi kabri da man shi da komai haka suke cin shi da dabino shine yace fa ajwatun abani dabino an gane ko amma ba kowane dabino ba ake kiran shi ajwa sai dabino zababbe wanda yake kyakkyawa wani hida yace da nono kindurmu yace fa ahadi roma ta sanna yace ku zo da abin da ya sauƙaƙa yace walau shazan kai ko da guntattaki ne min kadida wato na kilishi idan aka ce kadidi shine wato kilishi shine busasshen nama walau shazan ya ce ko da a ce bawa ne min kadidin wato na kilishi warau juhu ya ce ku gaggauto ya ku jama'a ku gaggauto ku kawo mun ya ce fa nafsi ya ce raina fa murida mai nihi ce lima ya ruji ga duk abin da ya sauƙaƙa duk abin da na samu cizon yi ya ce amma fa bayan kun cika mun ciki na ci na ƙoshi wazzadu labudda minhu guziri ya ce ban makawa sai an bani li rihilatin li ba'ida saboda bulaguro na bulaguro ne wanda yake mai nisa li rihilatin li ba'ida domin bulaguro na wanda yake mai nisa yace wa antumu ku kuma ku ne khairu rahadin fiyayyun jama'a auna wanda ake kiranku na cewa ku kawo agaji inda shadida a lokacin dukkan wani tsanani da ya tunkaro jama'a ya ce aidikum hannuwanku kulla yaumin a kowane yini laha a yadin jadida tana da wato ni'imomi waɗanda suke sababbi laha ayadin tana da kyautuka lafazin ayadi jam'i ne na yad idan aka ce yad ni'ima kenan shine kyauta kamar yadda bayani ya gabata aidikum yace hannuwanku kulla yaumin a kowane yini laha ayadin tana da wato ni'imomi ko ka ce kyautuka jadida waɗanda suke sababbi warahukum yace tafin hannunku wasilatun wato mai sadar da an gane ko mai sadarwa ne ga shamlar silati wato shine haɗuwar kyautuka almufida masu amfanar da mutum lafazin silati jam'i ne na sila sila kyauta kenan wanda karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko ya waƙitu silati a alaƙu bi kalbika min mawaƙiti salati shine yace wara hukum tafin hannunku wasilatun shamalar silati masu sadar da wato haɗuwar kyautuka ne almufida masu amfanar da mutum wa buguyati ya ce abin nema na fi maɗawi yana cikin ɗiyan hanjina an gane ko yunwa ciki na ma ni ta ishe ni wa buguyati iya abin nema na fi maɗawi yana cikin ɗiyan hanjina matar fidonar zahida ya ce abin da an gane ko wato wabuguyati ya ce abin nema na zahida ƙanƙanne ne fi maɗawi kuma yana cikin wato ɗiyan hanjina matar fiduna game da abin da za ku yi min kyauta da shi ni ba wani abu mai yawa ba nake nema ya ce kuma wafiya ajirun game da taimaka min akwai lada a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala wa uku ba kuma da ƙarshe hamida an gane ko wanda yake abin yabo ya ce wa uku ba tamfisi karbe ya ce ƙarshen kware bakin ciki na da tsanani na hamida abin yabo ne wafiya game da taimaka min ajirun akwai lada a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala wa uku ba tamfisi karbe ƙarshen wato kware bakin ciki na da tsananin da ya same ni hamida ya ce abin yabo ne ya ce wali na ta'iju fikirin ina da 'ya'yan tunani ya fa bahana wanda suke kunyatar da kulla kasida duk wata kasida da kuka taba ji an gane ku ina da wasu 'ya'yan tunani wannan kaɗan ne daga cikinsu na fito muku da su alal haris ibn hammam alharis ɗan hammam na faɗa falamma ra'aina shibila yushbihu asada lokacin da muka ga wannan kuikuyo wato yana kama da zakin yana kama da wannan zaki idan aka ce ashibil shine kuikuyan zaki jam'unsa shine ashibal wanda kar mu manta shi ma dai ya gabata falamma ra'aina shibila lokacin da muka ga wannan kuikuyan yushbihul asada yana kama da wannan zaki an gane kuma ana dan yayi kama da ubansa arhalnal walida wato shi mahaifin sai muka bashi raƙumi an gane ko arhalnal walida mahaifin sai muka bashi raƙumi kenan abun hawa shine idan aka ce rahila raƙumin da aka iya labta masa kaya aho a yi bulaguro a kansa sawa'an taguwa ce ta mata ko kuma amali ne wa zawwadinal walada shi kuma ɗan wato muka ba shi guziri faƙabala sun abi shukure na shara'ar diyatahu wa addaya bihi diyatahu faƙabala sun'a wato sai suka fuskanci wannan alkhairi da muka yi musu suka gabato shi bi shukurin suka gabace shi bi shukurin da godiya ta musamman na shara ardiyatahu godiyar da ta ɗaiɗaita ta shanya ardiyatahu wato mayafanta lafazin ardiya jam'i ne na rida faƙabala sun'a wato sai suka fuskanto wannan alkhairi da muka yi musu bi shukurin da godiya ta musamman godiyar da nashara ardiyatahu ta shimfiɗa wato mayafanta wa adda ya bihi diyatahu kuma suka bayar da diyar wato wannan alkhairi da muka yi musu walamma azama aladin ilaq wa aqada lirrihlati hubukan nifaq lokacin da suka yi niyya alalin ilaq wato a bisa tafiya ga ya can wanqalaqal malaku minhum animishu wasbiru ala alihatikum walamma azama lokacin da suka yi niyya alalin dila a bisa tafiya wa aqada suka kulla hubukan nida wato shine arzinzimi na madau na damara idan aka ce annida shine damara da mace take daurawa wato a zatsanta a irin wancan lokaci in an daura sannan kuma sai a daura wani tsimma akan shi wanda za a daure wanda za a shine ake kiran shi hubuk kenan ita kuma ɗamarar kanta ita ce ake kiranta kenan annibaq shine yace wa aqada suka ɗaura hubukan nida a dunkule ka ce ɗamara lirrihilati wato domin labtawa qultu lishayk sai na faɗa ga shi dattijan nace masa hala bahat idatuna idata qurqub shin wai alkawalinmu yayi kama da alkawalin urqub Ruko wani ba Yahudi ne tacaccen makaryaci mayaudari a birnin Khaibar wanda ake buga misali da shi a wajen saba alkawali. Wanda suna cewa ya ma wani alkawalin cewa in wannan dabini ya tashi ta yi ‘ya'ya, to zai ba shi ya ba shi ‘ya'yan dabina. Ana nan dabiniya sai ta yi ‘ya'ya. Da ya zo sai ce masa jeka sai ta nina. bayan tani ne ya zo sai ce jeka sai ya fara bushewa kafin a wayi gari sai ya dare sai yanke da binin shi to shi ne suke buga misali da shi a wajen saba alkawari shi ne ka'ab ibn zuhair a cikin waƙar sabanat su'adu yake cewa kanat mawa'idu urqubin laha yake cewa masala wa ma mawa'iduha illa al-abaqilu to shine anan yake tambayar shi yake ce masa hala bahat idatuna idata urqu wai shin alƙawalin mu ko yayi kama da alƙawalin urqu lafazin bahat ga ya can yudahiquna qawlal ladina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun a cikin suratul tauba an gane ko fadarsa da yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ko kuma kafin haka wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufakun shine anan sai ya ce aw halbakiyat hajatun fi nafsi yaqub shin ko wata bukata ta rage a cikin zuciyar annabi yaqub bayan dawowar ƴaƴansa yusuf da ɗan uwansa shin akwai wata bukata da ta rage a cikin zuciyarsa kamar da yake cewa a can yake cewa illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha to shine anan yace aw hal baqiyat hajatun fi nafsi yaqub shin ko wata bukata ta rage a cikin zuciyar annabi yaqub bayan samun ƴaƴansa da suka bace suka sarganta yusuf da dan uwansa fa qala sai yace hasha lillahi yace ko daya wa kalla yace wallahi ko daya ba abin da ya rage duk abin da muke guri kun biya an gane ku ga ya can faƙulna hasha lillahi ma haza bashara in haza illa malakun kare shine yace hasha lillahi tsarki ya tabbata ga ubangiji wa kalla ya ce ko ɗaya babu wani abu da ya rage bal jalla ma'arufukum wa jalla ya ce sanide ma'arufukum taimakonku da kuka yi mana ya girmama wa jalla kuma ya yayi mana dukkan wani kunci da duk wata matsala wa qultu lahu sai na ce masa na ce da shi fadinna kama dinnaka ai sai ka sakauta mana kamar yadda muka sakauta maka domin lafazin addini yana daga cikin ma'anoninsa wato aljaza'u wal hisab kamar yadda yake faɗa yawma izin yuwaffihimullahu dinahumul haqq kuma shine yace maliki yawmiddin addini bi ma'ana aljaza'u wal hisab shine anan shine kenan can da ake wannan hadisi kamata dinu tudanu shine yace fadinna sakauta mana kama dinnaka kamar yadda muka sakauta maka wa afidina fa'idantar da mu kama afadina ka kamar yadda muka fa'idantar da kai aina duwairatu wace wai gidanka a ina yake faƙad malakatina fi haira imuwa ta mallaki hankulanmu game da lamarinka fatanaffasa tanaffusa manid da kara autanahu sai ya yi huci irin hucin mutumin da ya tuna wato mazauninsa ya tuna gida an gane ko mutumin da ya tuna gida yakan yi wani dogon lumfashi shine ya ce fa tanaffasa sai ya yi huci tanaffusa manid da kara autanahu irin hucin mutumin da ya tuna garinsu lafazin iddakara ga can waddakara ba'a da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu wa anshada yasaqu waqa wa shahiqu shashika yulasimu lisanahu wato tana daure tana tuke halshensa wa shahiqu shashika yulasimu wato tana tuke masa lisanahu halshensa an gane ku ga yacen lahum fiha zafirun wa shahiq ga yacen kuma idza ulqu fiha sami'u laha shahikan wahiyar tafur shi ne sai yake faɗa saruju dari walakin kai fassabilu ilaiha wa kada ana adi biha wa akhnau alaiha فوالتي سرت أبكي حق الذنوب لديها ما راق طرفي شيء مذهبت عن طرفيها يتي سروج داري ya ce birnin saruja shine gidana walakin sani dai kai sabilu ilaiha to ta yaya zan samu hanya wato zuwa gare ta wa qad anakal aadi biha alhali makiya abokan gaba sun durkusar da ababen hawansu biha a birninmu na saruja wa aka nau alaiha sun bata ta gaba ɗaya wa aka nau alaiha sun hallakar da komai sun bata ta ya ce fawallazi rantsuwa nake fawallati rantsuwa nake da ubangijin wadda sirtu na taho abigi ina neman haɗar zunubi sarayen mun da zunubai na ladai ha agunta wato ita ce ka'aba fawallati ai fawarabbil ka'aba fawallati ina rantsuwa da ubangijin wadda kenan ita ce ka'aba sirtu na taho abigi nake nema nake neman haddar zunubi sarayar da zunubai na da dai ha agunta ya ce ma raka ƙarfi ya shaikun babu wani abu da ya taɓa ƙayatar da gani na ya burge ni muzigibtu an ɗarafai ha tun lokacin da na faku gabarin sasannin birnin saruja wani abu bai taɓa burge ni ba wani abu bai taɓa burge ni tun lokacin da na rabu da garinmu sun magrauraƙat ainahu biddumuri sannan idanunsa sai suka cika da hawaye wa azanat madami'uhu bilhumudi wato idanunsa sai suka sanar game da zubar hawaye lafazin azanat min al'azan ne al'azan ma'ana sanarwa ga ya can wa azanu min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajji al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu ga can kuma fa in tawallau fa qul azantukum ala sawa kuma ga can fa azzana mu'azzinun bainahum alla anatullahi ala zalimin thumma azzana mu'azzinun ayyatu haliru innakum lasariqun shi yasa kiran sallah ake kiran shi al'azan bi ma'ana al'ilam sanarwa ne game da shigowar lokacin sallah da wasu lafuzza waɗanda suke keɓantattu shine a can wannan a cikin mu'allakarsa yake cewa shine alharis ibn hilliza al-yashkuri farkonta yake cewa azanatina bi bainiha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u azanatina bi bainiha thumma wallat laita shiri mata yakunu liqa'u kina a shahija ya azanatina bi bainiha asma'u asma'u ta sanar da mu game da rabuwarta da mu ya ce laita shiri mata ya kunin liƙa'u rubba sawin kai ya ce rubba sawin yumallu min hussawa'u da yawa mutum wanda yake zaunanne a gu yumallu min hussawa'u ake ƙosa zama da shi ga can wa makunta sawiyan fi ahli madiyana shine dai a takaice a nan sai ya ce wa azanat madami uhu bil humuri madami uhu mazbar hawayensa ma'ana idanunsa wa azanat sai ta sanar bil humuri game da tsiyayar hawaye fakariha an yastaukifaha wato sai ya kyamaci zubar da hawayen walam yamlik an yukafkifaha amma bai iya mallakar wato kamewa ga barin zubarta faqafa inshadahu almustahala wato sai yanke rera waƙarsa almustahala wadda take mai daɗin sauraro wa aujaza fil wada'i wa walla ya taƙaita game da bankwana ya juya ya tafi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك